واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله زكى الله اوصافه واخلاقه ثم اتخذه صفيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له في خشيته أما بعد فاتقوا ربكم عباد الله لقد خلق الله الكون وأبدعه وبناه على نظام دقيق وأحكمه لا يخرج مخلوق من هذا النظام الإلهي وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت إن التقيد بالنظام فطرة كونية وقرية شرعية ولا يمكن أن يص- ولا يمكن أن يصح مجتمع أو يصلح أمة أو يسعد فرد إذا النظام لم يطبق أصلا فالقوة والتقدم والراحة مرهونة بمدى التزام الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات بالنظام وتقيدها في حياتها المسلم المنظم يجعل لكل جزء من وقته هدفا ولكل عمل من أعماله غاية يقدم الأهم فالأهم يوازن بين الأشياء وهذا الصلح من النظام وحسن التدبير وسلامة التقدير يحفظ الفرد كما يحفظ الجماعة و- ويقيها من التفرد والاختلاف ويدعم العلاقات الاجتماعية ويبعد الشحناء ويؤدي إلى تولية الأحق في كل شيء وكذلك يعين على حمل المسؤوليات وأعمالها ويمكن من القيام بالأعمال الكبيرة ويمكن من الأعمال ويمكن من القيام من القيام بالأعمال الكبيرة في الأوقات القليلة كما هو دليل على الالتزام بأحكام الشرع قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إخوة الإيمان من الأسف الشديد قد يخرج يخرج البعض لسوء حظه من نعيم النظام إلى جحيم الفوضى واللعب والتقصير ومن ثم يلقى سوء العاقبة والمصير متوهما أن هذه هي الحرية والحرية إذا كانت تركا لواجب أو انتهاكا لممنوع أو تقصير في أداء حق فإنما ذلك بداية القراء وأول طريق النهاية سواء على مستوى البيت أو الأسرة أو الدولة قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yayin uwa masu albarka mana kara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kowa mai gobe da ya kawo wannan gini na juma'a yau mana shida da watan juma'a da akhir idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1440 a gidan miladiya yau muna talatin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma ta mu za ta yi magana a kan tsari a cikin musulunci shekaru kamar hudu da suka gabata mun gabatar da wata khutba wacce take magana a kan tsari a cikin addinin musulunci to wannan khutba ta yau ci gaba ne akan abin da ya gabata shekaru biyu da suka gabata wato abin da ya sanya muke da bukatuwar warkajarta da yin bayani akan al'amarin tsari a musulunci saboda idan aka samu tsari sai ka ga gidaje sun daidaita anguwanni sun daidaita garuruwa da shuguri sun daidaita kasa ta daidaita daga nan duniya kuma za ta haukan zuwa mai kyau rashin tsari ya albanta al'amura ya gurbata al'amura ya caccafaɗa su ya juyar da sama ta koma ƙasa-ƙasa ta koma sama ya haifar da zama mai daɗi ya haifar da wahalhalu da kunci a cikin addini da kuma rayuwa na baki ɗaya wannan ya sanya muke da bukatuwa mu yi magana akan tsari a addinin musulunci domin idan Allah ce mai da yabu kuwa da wannan ya je yi tsari to sai kaga gidajen kusan da ne sai kaga angoyi sai kaga al'amura suna ta kyautata sai kaga mun koma muna zama muna rayuwa mai kyau mai daɗi wanda kuma zai haifar mana da kyakkyawan kuma a tashin dukiya babu shakka ya uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya kuma ya kware matuƙa ya kyautata halittar duniya an nuna kwarewa da ilimi da kudura da kuma isa a cikin kyautata yadda Allah subhanahu wataala ya tsara halittar duniya ya halicci sama yi mata mazauninta ya halicci ƙasa yi mata mazauninta ya halicci gabas da yamma kudu da arewa ya halicci mutane da aljanu da dabbobi ya halicci mala'iku ya halicci wuta da aljanna ya halicci wuta da ruwa ya halicci iska duk dai Allah subhanahu wataala ya yi halitta kuma ya kyautata halitta kuma ya aje komai a irin yadda ya dace da shi babu wata halitta daga cikin halittu wannan ya zama da tana kar wanda ya fara sa mana caji a nan kar wanda ya fara sa Allah subhanahu wata'ala ya kyautata halittar duniya da tsare-tsarenta ko babu wata halitta daga cikin halittun Allah da ta isa ta fita daga cikin wannan tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata duk iya inda mutum ya kai mafankama da mulki bai isa ya ce yanzu na kai matsayin da na biyu jin sanyi ko zafi ba bai isa ya ce na kai matsayin da na biyu da bawani ko na biyu da zuwa bandaki ba bai isa ya ce na daina jin ƙarshe ko wari ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara wannan in ka ga hakan ya faru sai dai a wani tsarin kuma da Allah ya yi saboda wani rashin lafiya ko wani lalura kuma da to haka nan baka isa ka hana kadawar iska ba baka isa ka hana saukar ruwan sama ba baka isa ka hana ruwa ya fitar da abin nan ƙasa ta fitar da sabai bari izinin Allah haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara hannunsa yadda ga dama har kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ga yaran cikin Qur'ani cewa ma ta rafi khalqir rahmani min tafawut ka kalli sama da maki daya ka kalli kasa ka kalli duniya gabas da yamma kudu da arewa ka gani ko za ka ga wani tawaya ko na kasa ko keciya ko yagiya ko kowa cibaye a cikin a cikin halittun Allah da irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara halittun ya tsara duniya amsa ita ce ko da ka kalli wannan bazan ne shi yasa lokacin da fadin Allah subhanahu wataala ya sauko afala yanzuru ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at manzo Allah sai da iko daga dakin sa ya daga kai ya cika umarnin Allah da Allah ya ce su dubi zuwa ga sama nan su ga irin yadda Allah ya fasa ilimi da kudura ya nuna kwarewa wani halittar sama sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya daga kansa ya kalli sama ya kalli kusurwoyinta ya tabbatar da cewa babu wani shi ma ya babu wata na kasa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa ya jama'a mu sani cewa ba bin tsari wani irin tunani ne wanda Allah ya gina shi a cikin masu hankali kuma musulunci ya zo ya karbi wannan idan kaga mutum yana tafiya bin tsari ke burge shi to wannan mutum ya bi da ɗabi'un dabbobi ya bi da ɗabi'un mahaukata marasa kan gado waɗanda ba su san abin da ke musu ciwo ba ba su san mene ne maslaha ba ballan da nasu aikata ba su san mene ce ce mafsada ba ballan da nasu nisanta shi dai kawai yana son ne ya zauna ya rayuwa irin yadda zuci ta shafo masa wannan ware kan gado ke ban kawararren kenan taɓaɓɓe kenan mai da biyan dabbobi kenan amma duk mai hankali ya san tafiya akan tsari shi ne nagartacciyar hanya shi ne kuma tafarki madinici shi sa babu yadda za a yi al'umma society ta gyaru ko kuma al'umma ta baki daya na ƙasa ko na yanki al'amarin su ya ta ko ɗaiɗaikun mutane su ci nasara hakikan cin nasara matuƙar dai ba a yi tsari ba matuƙar dai ba a yi tsari ba ko ka ga wata cin nasara a zahiri wurin ba da misali ɗauka a ce yanzu ga shi wani ya ce ya samu wani kujera na gwamnati a gwamnati ne ba ba ke a dukiyar al'umma ya ci biliyan biyar biliyan goma biliyan ashirin a duk ana ci har tiriliyon a najeriya ana ci sun kudin talakawa a daidai lokacin da yake hanyoyin kasar sun lalace da aka duk inda yake yau ya bi sai zai fi ta gurbata kuma hanyoyi yan ƙasa suna cikin yunwa da fatara da miyata da kakare kare dangin shi ba mafi kusancin dangi zuwa gare shi yakan iya kwana bai ci bai tashi bai ci ba me amfani wannan arzikin ya zama arzikin banza arzikin da ba za ka iya zuwa yau ka zauna a kofar gidan ka shimfi da tabarma ka kwanta bai bacci ba ba za ka iya takawa da kafa mai tafiyar kilomita ɗaya biyu ka gaggauta da masoya ne kuwa ko yana maka addu'a ba sai dai kullum kana koyi kullum kana koyi arzikin da ya hana ka cin abincin da ba za ka dafa mana arzikin da ya hana ka zauna cikin yan uwanka kai wasa kai jariya kadai da kewa wanda ya zama dantare da wahala a zahiri kana iya cewa ne yana da kuɗi biliyan kaza yake da shi amma in ka tsaya ka auna rayuwar shi zaka ci asaba da wahala yake saboda mutumin da bai iya zama da matar shi ya daina kewa da ita ta daina shi kewa ta kawo abinci ta sa shi a baki ya sa mata a baki ta gutsa ruwa ya buɗe bakin shi ta zuba mishi ta buɗe baki ya zuba mata si wasa si goyo goyo si tafa tafa duk bai da wannan bai da aminci da mata saboda ne ya zo tsaban masikin su wannan ai ba su ji bane sai dai mahaukaci ne zai dauka fada da su amma wannan hukuma ce da wahala hukuma da wahala to shi yasa duk yadda kake ganin wannan mutum ya ci nasara in dai ba tsari a kan komi ta da aka nemi ba to bidani da bankaurarren tunani irin wanda ke fada ma da yau mutane da yawa sun zama mahaukata amma ba na sun zama mahaukata shi yasa za ka ji a yanzu a masana kamar na san efcc sun tattar da irin wannan shelar cewa duk wani wanda za a ba shi babban matsayi a ƙasa to ya kamata gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi su rika kai shi kuna a duba kwakwalwar shi efcc ta ci wannan ya maɗi da nan cewa a rika duba kwakwalwar shi kila ba mahaukaci ba ba ne haka yi mai mahaukaci ne amma ko a bayan saboda yana da kuɗi ba a gane alƙawar hauka haukan mai kuɗi da mai kuɗi da malami sun yi hauka ba kai gane ba sai su ta huka sai a rika ganin kamar ai wannan saboda ya samu zancen ko kuma saboda ta yi to akwai mahaukata da yawa wanda sun sauka kan dogon tsari ana nan kuma ana ganin su kan mudan su gwanaye ne ma ana daga hannun su ana jajjafa musu shi yasa muke cewa duk wani ƙarfi da kaga al'umma ta samu ko da yake sun samu duk wani ci gaba da kaga an samu ƙasa ta samu ko jira ta samu duk wani hutu da kaga ɗaiɗaikun mutane suna samu ko kuma al'umma a jillacenta a mataki na ƙaramar hukuma ko ta jiha ko ta ƙasa baki ɗaya to duka waɗannan abubuwan da ƙarfi da cin na abin nan abin nan takaddum civilization technology da hutu rana kenan da takar al'umma ta samu to wannan ya alakanta ne da irin yadda suke bin doka da tsari ɗaiɗaiku suna bin tsari jam'o'i a jinnan ƙungiyoyi da jama'a jama'a na yankuna daban-daban abin nan foundation foundation da irin ƙungiyoyin nan suna bin tsari to sai ka cin nasara da ci gaba da hutu ya mamaye al'umma wannan kuma ko da ba addini a tare da su shi ne sai ka ji an ce maka ka je kasar ingila sai ka ga akwai rayuwa a matsayin su ne na kafirai wanda babu imani a tare da su to sun gyara duniya su suna tafiya a kan tsari to duniya ce musulunci in ka je kasashen a ce maka abin da germany sai ka ga suna tafiya rayuwa na da daɗi tana kuma da sauki saboda saboda an bi tsari in ka je irin kasar china sai ka ji an ce maka teknolojin su ya yi yawa suna iya kere-kere yara yan ƙanana suna iya kera waya suna iya kera kaza suna iya kera kaza suna iya kera kaza ta ina aka samu wannan sirrin bin tsari a daidai lokacin da yake a najeriya kana iya samun wani ya kai matakin profesa ba da shi ne bijirin malami ba malamin malamai kenan amma akwai profesan da bai taɓa kawo al'umma shi ba bai taɓa amfani da kwakwalwar shi yau ya kirkuce ko a fanni na fanni na harkar gona ne to bari kirkuce yadda za a yi al'umma ta samu wani ci gaba yana nan a gababe saboda mai babu tsari da ana shafa shi wata takwas ballantana kwakwalwar shi ta buɗe ballantana yi tunanin da zai amfana al'umma in ma aka yi wani yanki na yau ana samun waɗansu matasa masu basira to sai a damfafe shi sai a kama shi sai a ce zai zama ɗan ta'adda sai a ga yanka ta aiko su ce a lallai ku bani shi wani abu ne zama ɗan ta'adda sai a kai ma'aniyar ta shi shi ke sai ta ba shi gata dukkan abin da yake nima a rayuwar duniya sai ya zama shi ke mata tunani a kan ƙere-ƙere da fasaha ne yau kullum din tsari shi ya sanya idan aka ce tsari abin da ake so ka gane shi ne duk wani lokaci na ya zama akwai manufar a ciki daga safe daga bayan asabayin ka zuwa hantsi ne ya manufa ka me kake saka cimma wani lokacin daga hantsi ka zuwa azhar me kake so cimma daga azhar ɗin ka zuwa la'asar menene manufar ka daga la'asar zuwa magrib daga magrib zuwa kwanciya bacci me kake so cimma baccin ka da daddare tashin ka cikin dare ne so cimma haka nan kuma duk wani aiki da za ka yi in an ga kana dariya akwai manufan da ya sa nake dariya a wurin in an ga ka sha man akwai manufan da kake so ka cin ma na sha man rashin wannan ko sai ga mutum ya je inda ya kamata a sha man sai ya ji dariya sakari inda ya kamata a yi dariya sai ya je ya dinta fuska yanzu ana lokacin farin ciki da kila to a lokacin dariya ne sai ga wani ya sha man ana lokacin da ake gaya maka an kashe musulmi an kaza an yi kaza sai da wacce da ta tsara dariyarsa mutum ya shi shashen ke nuna da a ce maka ana fata ka da dukiyar al'umma sai da wata ba zai da ya gari shi wanda ya zama shashen ke to duk wani lokaci na ka da duk wani aiki na ka ya zama akwai wannan da zai yi musulma wannan kuma shi zai bayu zuwa ka in ka gane wannan da kyau to za ka kana gabatar da menene mafi muhimmanci akan mai muhimmanci abu kaza na da muhimmanci amma abu kaza ya fi shi muhimmanci ba za ka bata makan da lokaci akan wannan mai muhimmanci ba ga wanda ya muhimmanci ga harkar zumuncinka ga kuma harkar abota da aka haɗu wanne ne ya kamata ya wace maka fifita harkar zumuncinka shi ne a hannun kenan ga harkar iyalinka ga kuma harkar abokinka wanne ne ya wace maka fifita harkar iyalanka wajibi ne a kanka kana son yanzu ka zauna da kai da iyalanka ku gyara wani dabeji ne ba su gida ga kuma shi abokinka zai yi aure wanne ya kamata a wani fita to a tunanin irin na waɗansu sai ga aka aika da je daura aure na wanda kai ko ba ka zaka wannan wannan ne tsaya ka gyara gidanka ya fi maka muhimmanci a shar'ance ya fi maka muhimmanci a hankalci ga wannan harkar mutum ɗaya ne amma wannan kuma harkar al'umma ce wani ya kamata ka bibita to bari in rubar da maslahan mutum daya in yi na al'umma da baki ɗaya saboda al'umma in ta biya wani al'umma da baki ɗaya za ta da dandare amma wannan kai kaɗai ne ka samu ko shi ke to haka ya kamata mutum ya rika kirkirfawa shi ya sanya bin tsari da kyakkyawan tunani da kubutaccen yadda kake auna abubuwa kasan kowa da wajen tunanin shi gwamnati ne ke auna wani yana nan tunanin shi ne kake za ka duk abin da zai zo shi a ne ta zai fara kallon shi kuma sai in banna ya bayyana shi akwai wanda ya kuma tunanin shi up and down don ka duk abin da aka zo shi da shi sai ya mishi mummunan fasara tukuna akwai abin wanda ya shi kuma tunanin shi rabi da rabi in aka kawo shi abu duk masala da ke ciki sai ya fara ka hanya kuwa hanya kuwa ka an haka kowa yake to yadda kwakwalwanka take daidaitacciya to wannan din zai ba da dama al'umma ta ɗinki ya hana al'umma rarraba ya kuma taimaka da irin alaƙoƙin da ke faruwa tsakankanin tsakankanin mutum da mutum tsakankanin yanki da yanki gida da gida gari da gari irin yadda tunanin mai daidaita irin yadda muke dole ko ni a mizani mai tsari to haka nan shi ne ke ba al'umma kariya kuma hakan zai taimaka ma kauda in bambance-bambance da ke tsakankanin sai kasance ko appointment za a bada sai a ba wanda ya dace saboda mene awo ake waye ya dace wane ne ke da kwatancen tunani wane ne da gartacce a cikin ɗabi'u wane ne ya san inda aka fito da inda za a ko mataki ne ake yi sai mu ci to wani muke so mu saba a mataki na siyasa ko mu tsaye da wani saboda mene ya san inda aka fito ya san inda ake yanzu ya san inda za a shigo amma rashin haka ba kare da doki sai mu ci ɗauko kara da kiyashi muna ɗora su akan shugabanci mu sai ta azabtar da mu idan Allah ya taimaki al'umma ta gane muhimmancin bin tsari to sai ka duk alhalin rayuwa suna iya kwantorin ne suna iya daunar sa kaga abubuwa masu wahala a ce maka yanzu ana son a tashi daga asali a cikin duniyar wata kilomita dubu nawa kenan amma in ana tafiya a kan tsari an san hanyoyin da za a yi wannan abin da sun kai yanzu aka ce maka za a ce duniyar wata in yadda ba ka da tsari din nan a najeriya sai ka ci tarto kai na za a fara injiniyoyin za a fara yiwuwa koko na'urorin za a fara nemowa koko kudin za a fara nemowa koko ta ina za a fara to amma inda tsari ba ministry na kaza suna nan suna aikin ministry na kaza suna nan suna aikin ministry na kaza suna nan suna aikin amma na abin ban al'adun jama'a a Najeriya sai ka ji ana gaya maka wai tsakankanin rundunar soja da DSS da police wai ba a kasa don Allah wace irin kasa ne za ta wannan dalilancin sai ka ji an ce maka ba wai sojojin sama da sojojin kasa ai kasan ba a gamu ciki to don Allah ta kasa za ta zauna lafiya duk kasashen da suka ci gaba da DSS da police da da da army da wane ne duka da navy da kowa duka tafiya ɗaya ake kasan ake kallo to amma ba Najeriya wa ana faɗin cewa ba a rasa wai DSS suna iya gano abu in aikin na rundunar sojan ƙasa ne sai ko kuma a'a rundunar soja sun je sun yi aiki to su kuma rundunar wancan sai su gato ai abu ne muke da credit din ba za ka zami ba mun zama masa Allah mun da kasa kira da shi jama'a to sannan idan ka tsare bin doka da oda da kyakkyawan tsari to sai ka ga an cimma aikace aikace da yawa a cikin kankanin lokaci cikin shekara hudu na shugabanni ake zaba sai kaga an cin abubuwa da yawa amma inda tsari in ba da tsari fa sai kaga an shafa shekara takwas kanta mamman abu wanda zai jinjina al'umma ya dora ta kan wani turba sai ga arasa sai ga wani ya gama ciyama amma a barbaɗe a lalace ko barbatin kace mu zama barbatin da wanda yake da barbatin abuwa ga zama barbatin ba ba tsari wani bai haka zai kare a lalace bai kwami ba wani shugaban ma haka shugaban kasa haka zai kare a lalace bai dole kasa kan mutar ba sai dai abin da aka sani din nan tuntun tuntuni a yayin gwamnati ta karshen masu aji a lalace iya ka abin da yake rashin tsari ke nan jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu izina da wadansu ayoyin da suke nuni akan bin tsari kamar ayatun sautin nisa'i da Allah yake bayani a kan yadda ake fuskantar abokan gaba a wurin yaki ne da ake sallar su wa idza kunta fi fa'amta musa kai fiya shida Allah ya tabbatar a wannan ayat din yadda ake sallar su idan an fuskanci abokan gaba wanda an nuna maka cewa musulunci tsayi amma dai abin ban takaici da dama daga cikin al'ummar musulmi kuma sun fita daga wannan ni'ima na bin tsari sun fada cikin hukuma da bala'i na zaman yan marna aura ba a yi ta kan gado wannan ya jefa mu cikin wahalhalu kuma in ba a yi tsakakan san ba mun nuna makoma ya biya mutum ranar tashin kiyama kuma duk wannan wai da sunan wai akwai yancin kai wai yancin kai ai kana da yancin kai albarkacin bakin kana da yancin yin abin da ka dama to jama'a mu sani duk yancin da ya kai ma sai ka taka wajibi duk yancin da ya kai ma sai ka yi wani abin da shari'a ta hana duk yancin da ya kai ma sai ka yi ba da wani abin da ya wata baka ba da ku sani cewa wannan shi ne farkon wucewa al'umma kuma kun hau kan kwalta din a ga ƙarshen ku kenan shi ne farkon kwalta din da za a ga ƙarshen ka saboda mene kai kana zama ina ina da ina da yanci ko a gida a family kenan ko a unguwanni ko a abin nan a wilayat jihohi ko a daula shi ne abin da zai baka takaici sai ka gama a gidan aure kullum tana kwamfulin mai ta aiki gida yi mata yawa wallahi ne mata yawa kawai shi kan gabo da shan tsari kila ma tana da ƴaƴa uku ƴanci ta kai shekara biyar shida amma ita rashin tsari ya sa kawai zama gidan aure ya mata wahala sai ka ga wani malami malami ne ba malami masani in ya fara tafsiri kai ka ce wahayi ake masa amma rashin tsari ya sa zama a gidan shi tare da iyalansa ya kama har sai wani yanzu alfaharin ai ban zama ai ayyuka sun yi yawa a fatan kanka lokaci cikin tsari manzon Allah abin da ya ce inna da rabbika alayka haqqan wani ahlika alayka haqqan wani nasika alayka haqqan wa a'ti kulli dhi haqqin haqqan ubangiji yana da haƙƙi a kanka zuciyarka ranka gangan su kuma yana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka kowanne take kamar shakinsa sai mutum ya ɗauki da haƙƙin iyali da haƙƙin ran shi duk ya cewa ya sabantar da shi na ta haƙƙin addini to ka tauye haƙƙoƙa kuma sai a tone a gaban Allah sai ka ga wani limani a masallacin shi ya ma mai komi shi ne zai salloli guda biyar in an zo ramadana shi ne zai sallar tarawih in an zo tafsiri shi zai in an zo karatu cikin masallaci ya hana kowa ya motsi shi kai wanda guda shari'a kai yankan jima'a kafin aikace-aikace mutane su ɗauki aikace-aikace a gina tunanin mu aikai ana fara ana gyara to irin wannan ne ko a makaranta sai ka wani a makaranta shi ne principal ko shi ne shugaban makaranta ya mamaye komi ya gaske abubuwa ga ɗaiɗaikun al'umma kuma kowa yana da irin nashi basiran da Allah ya masa to shugaban makaranta ka ɓata makaranta lokaci ko da kai kowa kan da mutunci zai ci ba al'umma za ta ci gaba saboda mutuwan ka wallahi ba za a yi kwanye ba sai da wani lokaci ga matashi yana zaune da jahilci da talauci amma ce ba kawai bai samu sana'a ga karfi a cikin su ga kasuwanni a gari ba ga wuraren cibiyoyi daban-daban da ake hada-hada neman arziki wasu ya ce maka ya wai ayyan iya bai samu ba anguwan su kawai yi wa laliki ya gama gantarin shi ko mawai bai samu ko ka gama gidan shi ko ya ce maka wallahi iya bai samu ina ka je da ina da ina ka zo kai bayani inda ka je mana iyakan shi anguwan su da ya je can ya je can ya je can sai ya dawo cewa ya ba samu ai Allah ya yi Allah ne kai sakarai amma dai ba abin nan ba to haka nan za ka ga a gida ka ga babban gida gida ne na manyan mutane amma ba su yi wurin ba ba ba yawo babba bai sai tsara a ba yawo bai sai ya nima a yi shi ba kowa kawai na zaune na shirin shi ba tsabar rashin sa ne ka ga shugabanni ba manufa me ya kuma kuma yin sanar da kai lokacin ma a shi ne da ya kai ga mulkin ko insha Allah ta'ala ya zama ba tsari ba manufa ba kan gano kaga al'umma tana zaune abinda muka kwarewa zama rashin jagoranci ba haɗin kai ba aikin gayya ba taimake keniya da kankanin kowa kawai shi kan shi sani sai a zaɓi ba ta ci gaba a haka mun kuma yi hankali akan tattauna abin da ba ruwan kowa yana da abin da zai faɗi akan abin da yake da kunci da wanda ba ruwan shi zaman bi zaman bira zaman da kai ba ta makai lokaci sai na umar ya ga wani an gama sallar juma'a ya zauna a masallaci a ta karfin qur'ani na daga hannu yana addu'a Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi sai na umar sai shi ya ce an ce maka sama tana wurin zinari da azurfa ne ta shiga daga neman kuma da Allah bawon Allah fantashi hukumin abda Allah ya ce wata gomin gomin da dai to balla tunan da ya je zauna da kai a masallaci ne dan shebani shi to balla tunan da ya zauna da kai shi yasa wasa jama'a shi ne cika rayuwa duk abin da akwai rana da wanki shi ne cika rayuwa african time lokaci wannan ba za ki yi rashin hukunci da yawan aure amma ba tsarin tarbiyya da neman tattalin arziki kai matsalolin al'umma na suna ne wata wuri mu dakata ana saboda yanayin na lokaci amma dai abin da muke cewa dai a ƙarshe idan muka ce bin tsari muna nufin ɗaiɗaiku da al'ummomi da ƙananan hukumomi da jihohi da ƙasa baki ɗaya su tsara yadda za su yi rayuwa tsari da ya dace babu ce baya babu wuce wuri babu dogara duba da gaskiya babu kuma ɗaukan abu da garaje da gaggawa abin da yake da buƙatun a kusantoci a kusantoci abin da yake da buƙatun a jinkirta shi a jinkirta shi a duk matafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to idan an yi wannan to za ka al'umma ta ci nasara al'umma ta rauri akan turba madinici turba madinici to muna fatan da dan wadannan da kai cikin kalmomi Allah ya taimaki al'umma a daidai kun ya wato jama'a jama'a da kasan ma dai ka fasu da Allah kora maka tsari Allah ka tabbatar da ga jama'a kan gaskiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da zama lafiya marasa lafiya da sun musulmi Allah ka nuna gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani da duniya da lafiya ثم اعلموا عباد الله ان الله بالصلاه والسلام على خير الانام وقد امركم الله بذلك في محكم التنزيل فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وصائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك